بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar laraba ce da ta daidai da 17 ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da 17 ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shine kafin na 24 daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke daga littafin umdatu tafsir an al-hafiz ibn kathirin allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da muna ƙarƙashin fassara aya ta ƙarshe a cikin suratul fatiha ita ce suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wato a matsayinka na musulmi mumini kake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da kai miƙaƙƙiyar hanya muka ji cewa wannan miƙaƙƙiyar hanya ita ce musulunci shi da kanshi ita ce alƙur'ani ita ce biyayyar Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai kuma kake dawowa kana siffanta irin nau'in hanyar da cewa siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai wa ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wato yahudawa wala dhallin haka kuma ba waɗanda suke batattu ba wato su ne kiristoci ko kuma nasara ko nazarans wannan ainihin aya ita ce muke tattauna bayani a kanta a jiya sai lokaci ya ƙure mana insha Allahu ta'ala a yau za mu karkare abin da ya shafi tafsirin wannan ainihin wato aya wanda shi zai kawo mu ƙarshen tafsirin wannan sura insha Allahu al'imamu ibn kafirin a cikin tafsirin shi idan ya fassara ainihin aya ko kuma ya fassara sura idan akwai wasu fassarori ko wasu maganganu da wasu malamai suka yi waɗanda ba daidai ba kamar malaman larabci ko malaman ilimin tafsiri ko waɗanda suka shafi aƙida ko hadisi ko fiƙihu yakan gyara dangane da haka idan ba ku manta ba a jiya lokacin da muke tattauna bayanai dangane da ainihin wato fassarar wannan ainihin wato sura ibn kafirin ya tattauna mana magana dangane da wasu wurare daga cikinsu akwai inda yake cewa wa akkadal kalama bila liyadulla ala anna samma maslakaini fasidaini kun ga da Allah yace siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim sai sake maimaitawa da walad dhalin wato Allah ka shiryar da mu hanyar waɗanda kai wa ni'ima ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba ba kuma sai ce da batattu amma sai kuma ya sake cewa haka kuma ba hanyar batattu ba to kawo wannan la menene fa'ida shi domin ƙarfafar maganar cewa yadda kake fatan Allah ya raba ka da hanyar yahudawa haka kai musulmi kake fatan Allah ya raba ka da hanyar ainihin nasara wato kiristoci ƙara ƙarfafar magana ne a yau sai yake cewa waƙad za'ama ba'dun nuhati anna gairi wasu malaman nahau sun riya cewa gairi din nan da ta zo ta wurin gairil magdubi din nan gairil magdubi din nan ha huna sai suka ce istisna'iyya suka ce ta togaciya ce wato tana daga cikin harsha waɗanda ake amfani da ita a wajen togaciya to amma wani wurin kuma takan zo ba da nufin togaciyar ba to shi ne ya faru a nan a nan ba da nufin togaciya ta zo ba ko kun fahimta wato exceptional ba ta zo ne tana cewa siratan ladina an amta alaihim Allah ka shiryar da mu hanyar waɗanda kai wa ni'ima ghairul magdubi su waɗanda kai wa ni'iman nan banda waɗanda kai fushi da su to ba haka fassarar take ba a'a siratan lalina an amta alaihim Allah ka ɗora mu kan hanyar waɗanda kai wa ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba ko kun fahimta amma a ƙarƙashin fassarar cewa ghairi ɗin nan istisna'iya ce a ƙa'idar nahawu to tana fa'idantar da kenan cewa siratan lahina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai wa ni'ima ghairil maghdubi daga cikin waɗanda kai wa ni'ima banda waɗanda kai fushi da su to wannan ba ita ce fassarar da take daidai ba sai ibnu kafirin yake cewa فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من النعم من المنعم عليهم sai ya zama kenan su waɗannan da aka yi fushi da su an cire su kenan daga cikin waɗanda aka yi wa ni'ima walai su minhum ba su daga cikin waɗanda aka yi wa ni'ima to sai ibnu kasirin da ya gama gyaran nan sai ya ce wa ma auradnahu aula fassarar da muka kawo da farko ita ce daidai ita tafi dacewa ko kun fahimta cewa kai mumini kana roƙon Allah ya ɗora ka akan hanyar waɗanda yewa ni'ima ne ba hanyar yahudawa ba to wannan fassara ita ce ta fi dacewa na fata an gane sai kuma ya ce wa minhum har wero daga cikin malaman nahawu man za'ama akwai wanda ya cewa anna la lafin nan da ta zo wurin wala dalil fi qawlihi wala dalil za'idatun akwai waɗanda kuma suka ce za'ida ce waɗannan yau duk an shiga an fara karatun da ka'idoji na nahau ne dole ne a ɗan tsaya a ɗan warware su tukuna don al'amura su fito abin da ake nufi da za'ida an an zo misalin irin ta a harshen hausa so da dama za ka aiki ɗanka zuwa ga wata bukata tabbas ce maganar da ka faɗa mishi kai eh tafi ka je ka karɓo mini wanki a wurin wani in ka je sai ce wai babana ya ce wai ka bashi wanki to yanzu kalmar wai da hausa ne ma'anarta shakka to akwai shakka a cikin maganar ne babu shakka tabbas ne baban shi ya aiko shi amma kaga da yaje sai ce wai babana ya ce wai ka ba mu wanki to yanzu wai wai guda biyu da suka zo a nan da hausa su ne za'ida wato kalma ce wadda kawai ka kawo ta ba don ta ɗauki ma'anarta ta asali ba ko kun fahimta hasali ma sai ta juye sai ta zama don karfafar maganar akasin abin da ta saba yi to shine irin nan sai yake cewa wa anna taqdiral kalami indahu malamin da yake cewa wannan ladin da ta zo za'ida ce yadda kaddarawan magana take a wurin shi shine ghairul maghdubi alaihim waddallin ya Allah karka sanya mu hanyar waɗanda kai fushi da su da batattu ko kun fahimta kar ka sanya mu hanyar waɗanda kai fushi da su da ɓatattu amma asalin yadda magana take wannan laɗin ba za'ida ba ce malam ya tattauna mana magana a kanta yake cewa ta zo ne domin ne domin ta ƙarfafi maganar to in ya so kenan a nan yanzu in za a dubi ingantaccen hau sai ka ce silatu li ta'kidil kalam an zo da ita ne don ta karfafi maganar to ya ya kamata ka fassara ta ba wasu kenan sai ka ce Allah ka ɗora mu kan hanyar waɗanda kai wa ni'ima kar ka ɗora mu kan hanyar waɗanda kai fushi da su haka kuma haka kuma kar ka ɗora mu kan hanyar waɗanda suke batattu ne sai ka kawo haka shi yasa in kayi karatu akan harkar jarida zaka ga akwai wani darasi da suke kira translation techniques ƙa'idoji na fassara to dole ne a ƙarƙashin wannan ilimin kuma sai ka iya harshen da kake fassara daga gare shi sai ka iya harshen da kake fassara zuwa gare shi kuma sai ka san al'adun mutanen don ka rinka gane kowace kalma idan yare kaza ya ce kaza in an zo za a juya irin wannan magana zuwa wancan yaren ana so wancan yaren ya fahimta da kyau to a hausa wacce abin za a faɗi ni da larabci ne wani abin za a faɗi sai ka ji mutanen bbc in suna labarai sai ka ji ya ce ai shugaban ƙasa kaza ya ce fau ba za ta yiwu ba fau din nan ne ce ce fassarar never ce kawai never bature ya ce never yana nufin ba za ta yiwu ba to ba haushe sai ce fau ko sam wallahi ba za ta faɗi ba bindiga a ruwa to sai ka ga a ina ne a turancin aka ga an ce bindiga a ruwa babu na zaɓin ce ake fassara maka so ana yi maka fassarar yaya wannan yake faɗe zuwa harshen wannan don haka abinda wannan jumla take tabbatarwa a takaice sai ka ce ya Allah muna roƙonka ka ɗora mu kan hanyar waɗanda kai wa ni'ima daga cikin annabawa da manzanni da siddiƙai da waɗanda suka samu darajar shahada da mutanen kirki Allah ka ɗora mu akan hanyarsu ya Allah kada ka ɗora mu akan hanyar yahudawa da kai fushi da su haka nan kuma kar ka ɗora mu akan hanyar kiristoci waɗanda suke ɓatattu ne saboda jahilci to kaga yanzu ba haushe dangaren in ya ji irin wannan fassarar to ya san cewa hausa ta yi amma duk ina wannan dogon surutun da ka saka a cikin larabcin babu to wannan shi ne ake kira free translation ma'ana ka dubi abin kawai saboda kana da malaka lugawiyya kana da kwarewa daga harshen larabci kana da kwarewa zuwa ga harshen hausa sai ka dubi abin kawai sai ka fassara shikenan sai ya yi wannan ita ce fassara wadda ta fi kowace dacewa ina fata an gane Allahumma sai in malamin ka ne a jarabawa yana karantar da kai sai ce ka ga wannan labarin e ina so ka yi mishi fassara kalma da kalma ita ce word to word translation to a nan ne sai ka bi kalma kalma amma ba haka ba kawai duk abin da ka zo fassarawa dubi ma'anar shi kawai a larabci to ba da ma'anar shi kawai da hausa shikenan a wuce ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka in ba haka ba sai ga kana ta wata fassara ba a iya gane abin da kake cewa kala ya ce Muhammad Muhammadu lil da Allahi Allah sai me kake fahimta sai a dauka kamar wani yayin yaro ne mai koyon mai koyon Hausa ina fata an gane shine sai malam ya ci gaba da cewa was sahihu ma qaddamnahu ingantacciyar magana dangane da wannan ladin ita ce magana da muka gabatar cewa ita ladin ta zo ne don ta karfafi ita wannan magana wadda haka ne amma kuma ta zo don ta ƙara wa magana ƙarfi ne kenan in ka zo fassara sai ka fitar da ita ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka wal hadha rawa abu ubayd al-qasim bin sallam fi kitab fada'il al-qur'an dan haka wani malami mai suna abu ubayd al-qasim dan sallam ya rawaito a cikin littafin shi mai suna fada'il al-qur'an an umar ibn al-khattab daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu annahu kana yaqra'u Umar ya kasance yana karanta wannan wuri da cewa ghayrul maghdubi alaihim wa ghayrul dallin ghayrul maghdubi alaihim wa ghayrul dallin Umar yakan karanta wannan wurin a haka wa isnaduhu sahihun Ibn Kathir yace isnadin wannan kuma har zuwa ga Umar ingantacce ne to ta iya yiwa wata rana kai kuma ka tashi kai ma ka ce tunda umar yana karantawa haka kai ma za ka karanta haka ko sai malam ya ce amma fa wa huwa mahmulun ala annahu sadara minhu ala wajhi tafsir wato umar ya karanta shi ne a bisa yadda ya kamata a fassara ba wai yana nufin haka ya cancanta a karanta shi a qur'anance ba ko kun fahimta wato yanzu wannan riwayar daga umar ta fito mana da ghairul maghdubi alaihim wala din nan ladin nan ita ce ta tsaya a matsayin ghairi sai Umar ya ƙara fito da ita don ta karfafa magana wa ghairul dalil ina fata an gane don su da dama za ka ga akwai wasu waɗanda ba sa iya bambance al'amuran ilimi sai dai sai ya dubi wani abu a cikin wani littafi to ba zai je samu bayanai daga wurin malamai ba sai fara ɗabbaƙawa in ya zo ya fara ɗabbaka to sai a zo a samu matsala misali na taɓa ganin wani yana kiran sallah jama'a yana rawun yana kiran sallah ne yana juyawa gaba ɗaya kawai in ya fara kewayawa sai ya dawo alƙiblar da ya fara sai na ce mishi ya aka haka a ina ka samu wannan sai ce a ya ji a tarihi an ce annabi ibrahim da ya zo zai kira mutane lokacin da ya gama ginin ka'aba sai da ya juya gabas da yamma kudu da arewa na ce haka ne haka aka faɗi a tarihi amma shi yana kiran mutane su zo menene yace aikin hajji nace kai kai ne kake kiran mutane zuwa ga yace sallah nace to kaga akwai bambanci a shi to na biyu kuma kai yaya ne zo a sunna annabin ka yadda ake kiran sallah a kiran sallah baka fuskanci alqibla ne sai in ka zo hayya ala sala hayya ala sala sai ka fuskanci dama kaɗan hayya ala fala hayya ala fala sai ka fuskanci hagu kaɗan haka ake yi iya abin da ya zo daga annabin ka kenan sallallahu alaihi wa sallam to dan haka dole ne malamai suke cewa man akhadha al-ulum bi ghairi shaykhin yadullu an as-sirat al-mustaqim wanda duk ya buɗe littafi ya mai da littafi shine inda zai koyi ilimi bai je wurin malami ya koya mai ba to zai rikice ce wa talta musul umuru alaika hatta tasira adalla min tawmar hakim al'amura sai su rikice maka har sai ka firkicewa fiye da wani tomar hakim tomar hakim habalist ne mai maganin gargajiya ne to bai yi karatu ba sai ya je kuma ya ɗauki sahihu bukhari cikin kitabut tib a babin da ke bayani akan harhaɗa magunguna sai ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne annabi yana cewa alhabbatu sauda shifa'un min kulli da'i habbatu sauda bakin algari na maganin kowace irin cuta to a wancan lokacin ba a yi littattafan ɗigo ko wasani alhabbatu ne alhabbatu idan yake babu ɗigo ɗin dole lokacin sai in ka je malami ya koya maka cewa to wannan gurin alhabbatu ne ba alhayyatu ba ba alhannatu ba haka to shi kuma sai ya ɗauka kawai sai kaddara alhayyatu sauda baƙin miciji shifa'un min kulli da'in na maganin kowace cuta ai gogon naka sai ya shiga daji da gatari ya zo ya sayo baƙin miciji ya zo ya fara jiƙawa tukuna shi da kanshi ya fara sha tukuna sai ya mutu ya sha guda ya sha abin nan to shine sai suka mai da abin karin magana da wake suna cewa man akhadha al-uluma ko kuma man rama al-uluma bi ghairi shaykh wanda duk ya nemi ilimi ba tare da malami ba ya billu an sirat al-mustaqim zai tafi daga hanya wadda take miƙaƙiya kaga muna fassara sirat al-mustaqim da wata munasabar ta zo ba ta an gafi duk wanda ya koyi ilimi ba tare da jagorancin malami ba to al'amura za su rikice mishi sai yace wa taltabisu al-umuru alayka hatta tasira adalla min taymar hakim al'amura sai su rikice maka har sai ka fi wancan taymar hakim rikicewa wanda ya sha mucijiyar can haka wani bahanafi ya zo yana karatu cikin littattafansu na ahnaf mazhabin hanafiya sun ce wa yustahabbu ghaslu hasal jimar suka ce mai aikin hajji in zai jifan shedan ana so ya ɗibi tsakuwar jifan shedan ya wanke ta mazhabin hanafiya ne wannan ba wai a hadisi ba ne to shi gogon sai zai ɗauki littafin fiqhun su babu wasali babu ɗigo shi kuma sai ya zo wa yustahabbu ghaslu hasal jimar hasal jimar ha sa aljimar kwami na jifan shaidan sai ya juya haɗin nan sai ya mai da shi ha sai ya karanta ويستحب غسل غسل خصي الحمار an so wanke golan jaki a aikin hajji sai ga babban malami da rawani a aikin hajji kuma ya zo ya kama jaki ya rike golan shi ana zuba ruwa ana ɗaurewa ala gafarta malam lafiya yake a fiƙi ne aka faɗi samu cewa da mutashin sai ya faɗi ya ka littafin da malami ya zo zai ce a ba haka karatun yake ba wa yustahabbu ghaslu ne hasa hasal jimar tsakiyar zufan shedan ba khisul himar ba dolan jaki ina fata an gani to shi yasa karatu duk yadda kake gaggawa sai ka yi hakuri tukuna ka bi irin matakan da ake bi amma in kai overtake to zaka ga overtake ina fata an gani zuku kenan ko shi ne sai malam yake cewa wa huwa mahmulun ala annahu sadara minhu ala wajhi tafsir فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي kun fahimta jama'a an zo da laɗin ne kamar yadda malam ya gabatar don ta tabbatar da korewa ɗin kamar yadda Allah yake cewa la uqsimu bi hadhal baladi la uqsimu bi hadhal baladi yanzu wannan laɗin wace iri ce sai ka ce silatun silatun li ta'kidil kalam ta zo ne don ta tabbatar da maganar da ake son tabbatarwa asalin ma'anar ita ce uqsimu bi hadhal baladi ina rantsewa da wannan gari na makka amma sai Allah ya ce ba sai na rantse da garin nan na makka ba za ku san darajar shi to a yaren a magana wannan ta fi ta farkon karfafa misali in ka zo ka ce na rantse da wannan gari to magana ba ta kai karfin ka ce ba sai na rantse da wannan garin ba cewa ba sai na rantse da wannan garin ba ta fi karfafar rantsuwa fiye da cewa ma rantse din kuma kamar a zo ne sai wani ya ce a wannan mashin ɗinka ne in ka ce eh ya yi daidai amma in ka ce a ya ai cewa eh ma batawa ne to cewa eh ma batawa ne ta fi karfafar magana fiye da cewa eh ina fata an gane shine sai malam yake cewa walin farki bai na fariƙatai ina fata an gane an zo da laɗin ne don ta ƙarfafa korewar cewa kana roƙon Allah maɗaukakin sarki kai ya saka ka daga cikin ainihin wato nasara sannan kuma don ta bambance tsakanin hanyoyin guda biyu tsakanin hanyar masu ni'ima da Allah ya wa ni'ima da kuma hanyar batattu ina fata an gane litajtani ba kullum min domin ka nisanci kowace ɗaya daga cikin hanyoyin hanyoyin yahudu da hanyoyin nasara sai ce fa inna tariqata ahlil imani domin hanyar muminai mushtamilatun tattare take alal ilmi bil haqqi wal amal bihi hanyar muminai tana dauke da ilimi ka san gaskiya kuma ka yi aiki da gaskiya din kun ji wannan ita ce siffar muminai kuma haka hanyar muminai take ka san gaskiya kuma ka yi aiki da gaskiya wal yahudu su kuwa yahudawa fa faqadul amala sun rasa aiki sai ilimi ga ilimi ba aiki muminai ga ilimi ga aiki yahudawa ga ilimi ba aiki wan nasara faqadul ilma su kuma nasara kiristoci su kuma sun rasa ilimi to ta yi wani in ya dubi duniyar yau sai ya ga cewa wannan magana babu contradiction a ciki babu tufka da warwara a ciki domin a yau masu ilimin duniya game da engineering pharmacy medicine law da sauransu yahudawa ne suke da wannan to da ba sa aiki da wannan ilimin ya za su kai su kirkiro kaza da ba sa aiki da wannan ilimin ya za a yi a ce za ka ga ƙwararren laya kirista ne ka ga ƙwararren injiniya kirista ne a'a ba ilimi irin wannan ake nufi na duniya ba ilimi dangane da sanin Allah littattafan da Allah ya saukar in ka ɗauko attaura ita ce ta yahudawa sun santa sun san abin da ke cikinta suka ƙi aiki da ita suka kafirce sannan sai nasara su kuma littafin nasu gaba ya zama distorted ya zama contradicted so many controversial statements into it kuma ba su sanya za su su kai zuwa ga abin da yake daidai ba ko kun fahimta jama'a sakamakon wannan sai ya zama su ba ilimi don haka waɗannan su yi kiɗa waɗannan su yi rawa waɗannan su sai ya zama sai hayaniya asali babu ilimi a ciki to me ake nufi da ilimi shine nagartaccen ilimi a cikin bible babu information with granulity wato bayanai waɗanda duk inda ka kaɗa karaya za ka samu babu contradiction babu wannan a cikin bible to duk abin da ya zama yana da bayanai masu karo da juna to wannan sai a ce akwai pieces of data amma baya producing information to abin da baya producing information kuma to ba zai kai zuwa ga knowledge ba don haka kenan yanzu in ka dubi waɗannan analysis in waɗannan bayanan za ka gane cewa a cikin bible babu ilimi dangane da sanin Allah domin shi Allah ne za a zo wata ran a ce maka Allahn Allah ne sai kuma wata ran a zo a ce maka Isa ne Allah wata ran sai a ce maka Maryam ce Allah wata ran kuma sai a zo a ce maka the Holy Ghost mala'ika Jibrilu ne Allah sannan sai kuma a zo a ce maka three in one equals to one sai ka je ka bincika ka je ka samu duk wani professor na mathematics da arithmetic ka ce kana so ya kawo maka a ƙarƙashin wace ƙa'ida ne za a iya samun uku ya koma ya ƙare ɗaya ɗaya ya bayyana a cikin uku sai ka ji ce maka babu irin wannan ƙa'idar domin it's a simple arithmetic one plus one plus one equals to three but in the dogmatic belief na Christianity one plus one plus one equals to one to a ina aka samu wannan rule din a mathematics ko a arithmetic kaga babu ilimi a ciki ko kun fahimta jama'a sai ka ji kanka yayi knock in ka samu wanda yake professor ne kirista wanda ya zama addicted to his faith in ka ce mishi prof can you explain further sai ce it's a mystery that we cannot explain sai ce ka yadda kai ba a iya bayani the whole professor you cannot uh, give an explanation one plus one plus one ya zama equals to one yaya za a haka sai ce bayanin ba zai yiwu ba turan da ya baka a cikin question paper ya ce 1 plus 1 plus 1 in ka sanya mishi 1 kuma fa sai ce ka faɗi ba sai ka ce mishi it is still the same mystery that it cannot be explained shi ne matsala don haka babu ilimin tattare da su ko kun fahimta to yahudawa kuma in ka je ka same su da yahudu saboda tsabar ilimi baya buƙatar dangane da tabbatar da gaskiyar da annabi ya zo da ita sai ya karanta littafi ya riga ya san da ita ne domin yadda ake karantar da su a taura haka ake karantar da su ɗaya bayan ɗaya na halitta annabi in ya zo domin a taura ta tsaya ta fayyace dangane da siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi alkawari da su a cikin attaura cewa la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu قال أقررت وأخذتم على ذلكم إصري kun yadda za ku imani da shi za ku goyi bayan shi kun yi mini alkawari kalu a kararna suka ce mun yadda Allah ya buga stam a cikin wannan yarjejeniya amma da yazo kuma sai suka ce ba za su bi ba me yasa hasaban min indi anfusihim hasada ce kawai ta kama su dan ne Allah zai aiko cikin jinin da ba wai jinin ishaqa ba sai suka ce Allah ya saba alkawari sai aka ce a'a abinda Allah ya ce muku zai aiko da wani annabi a ƙarshen duniya cikin jinin Ibrahim kuka ce kun yarda cikin jinin Ibrahim kuka ce kun yarda sai ya aiko da jikan Ismail dan Ibrahim ashe bai saba alkawari ba to abin tambayar shi ne ba ku yarda Ismail cikin gidan yake ba za su ce sun yarda to dan shi ne saboda haka idan kuka dubi wannan abin da ake so a bayyana maka jama'a shine kar ka rude ka dubi yadda duniyar yau take yau ana magana ne akan duniya ta science and technology nan kuma muna magana ne in the spiritual aspect of knowledge nan ana magana ilimi na addini yahudawa sun sani sun ƙi aiki da shi nasara kuma babu ilimin addinin don haka sai ruɗani ne to musulmi kuma shine ga ilimin addini to in har musuluncin ya kai shi ga imani to zai yi aiki idan musuluncin bai kai shi ga imani ba sai zama musulmi ne a fatar baki don da zaka ce kafiri ba tunda ya ce la ilaha illallah musulmi ne amma tunda baya aikin fa bai kai a ce mai imani ba dan haka sai malam ya ce فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به hanyar muminai ta tattaro ilimi da sanin gaskiya da kuma aiki da ita gaskiyar wal yahudu faqadul amala yahudawa kuma ga ilimi sai suka rasa aiki wan nasara su ko kiristoci fa faqadul ilma sai suka rasa ainihin ilimi ولهذا كان الغضب لليهود dan haka fushin Allah ya sauka akan yahudawa wadhalal lin nasara kiristoci kuma bata ta tabbata gare su me yasa Allah ya fushi da waɗannan me yasa waɗancan kuma Allah maɗaukakin sarki ya bar su suka ɓata shine duk mutumin da yake da ilimi yake aiki da shi ya fi ban haushi yaro ne sai ka ce ya ɗauki takalmin shi ya sa idan ya ɗauki takalmin sai rataya a kunne bayan ya saba sa takalmin a ƙafa shi saboda shi jantaka ya sai ɗauka sai rataya a kunne kuma a gaban shi kake cewa ɗauki takalmin ka sa sai ɗauka sai rataya a kunne galibin irin wannan da yake faruwa yara mai kake ko gaira mai mari kake galibi marin shi kake saboda mai kawo fushi da shi ya baka haushi dan shi gantaka ce to duk wanda ya sani ya aiki da shi sai Allah ya fushi da shi to wanda kuma bai sani ba me yake faruwa bata yi yanzu aka ce mutum kama hanyar Kano sai kama hanyar Gwargwado shine UTE shine Dundi shine Jaji ya bata ya bata to me ya kai shi ga bata bai san hanyar kano ba saboda haka rashin ilimi ne ya kai su suke yin abubuwan da suke shi yasa baka ga a duk duniya babu waɗanda a rikita littafin su a shiga a kasuwa kuma su karɓa su runguma hannu biyu irin su saboda asalin abin da ya faru da shi bible din wani abin mamaki kuma shi ya zo da wannan kissa asali wani dan ta'adda ne aka samu mai suna bulus bulus ko ka ce mishi paul asalin shi ba yahude ne ba mabiyin annabi isa ba ne lokacin da aka aiko annabi isa kuma sai ya kulla gaba da shi gaba ko gaba har zuwa lokacin da Allah ya ɗauki annabi Isa alaihi salatu wassalam sai kuma yana yaƙar Nazareth wato Nazarawa mutanen da suka bi annabi Isa alaihi salatu wassalam wato Nasara kenan to da ya koma yana yaƙar su a lokacin fa ba sunan su kiristoci ba ya kamata ka sani a lokacin sunan su kenan imma da laranci ne ka ce musu Nasara imma da turanci ne ka ce musu Nazareth saboda haka sai ya koma yana kashe waɗannan nasarawa da ya kashe ya kashe ya ga ya yi barna barna iya wadda ta kamata a gurin shi sai ya dawo sai ya ce to yanzu ya tuba amma ba tuba ne na hakika ba ya yi external barna ne zai dawo kuma ya yi from the in zai internal ya yi ta waje ne zai dawo cikin gida kuma ya sake yin wata yake marinka kashe su ne yana sa ana kore su ana wulakanta su wannan kuma yana son ya zo ya ruɗa abin da ya rage na addinin ne to shi kenan sai ya taho wurin barnabas barnabas shi ne kake jin ana cewa barnabas da ya taho ma'anar shi ne abdullahi bawan allah the servant of god da ya zo wurin barnabas kuma matsayin abubakar yake a cikin addinin nasara shi ne na biyu daga annabi isa alaihi salatu wassalam sannan sai kuma a cikin tafiyar akwai wanda yake matashi ne annabi isa na ji da shi shi kuma sunan shi matthew shi ne kamar matsayin sayyidina ali kenan a wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya ga ga barnabas ga matthew paul ya zo ya ce zai karbi addinin nasara sai barnabas ya ce ma ballabi wanda ya tuba kamar ai allah na maraba da shi sai matthew ya ce bai yarda da shi ba bai yarda ba ku dubi yadda ni misali abubakar da aliyu haka ake ya ce ban yarda ba wannan mutumi da ya gama kashe mabiya annabi isa shi ne zai dawo ya ce kuma yanzu zai bi addini sai barnabas ya ce a karɓe shi sai ka karɓe shi to kullum sai zama akwai takin saƙa tsakanin matthew da paul ana nan ana tafiya ana nan wata rana kawai sai ya ce wai ya ga annabi isa ga shi nan inan an image appears to him wai ya ga ga annabi isa haka amma duk abokan tafiya fa su gan shi ba amma wai shi ya ga wani haske ga annabi isa nan kuma ya bashi umarni shi ma ya tashi ya rubuta tashi bible din to mutumin da kai baka zauna da annabi isa a matsayinka na sahabi ba raba a matsayinka na maki ya aka yanzu za ka dawo ka ce kai ma annabi isa ya ce maka kaza kuma yaya aka yi annabi isa ba zai ce wa kowa ba cikin madiya sai kai da gabaɗayan an bakka ne akan kana faɗa da addini shi kenan ya tashi sai ya rubuta bible ya rubuta injila kenan za a ce a wannan lokaci to ga wata tambaya ga duk wanda ya saba karatun bible yana buɗewa me yasa za ka gane an sa the gospel according to me yasa ake sa according to me yasa zai zama the gospel according to Barnabas according to Matthew according to John shin zan rubuta wasiƙa da hannuna a sa letter by albani ko according to albani sai a sa by me yasa ba a sa according to hada wannan dalili ne akan cewa akwai shakka a cikin abin da aka rubuta saboda haka yazo ya kawo ta yana kawo ta sai aka fara ganin doctrine of sonship and doctrine of trinity sai aka fara ganin aƙidar cewa isa ɗan allah ne da kuma aƙidar cewa allah uku ne sai matiyu ya ce kaga abin da nake gaya maka har annabi isa ya bar mu da mu taɓa jin wannan karatun a wurin shi cewa allah na da ɗa ba ko shi ɗan allah ne ko allah uku ne me yasa sai wannan mutumin yake don haka na ce ban yarda da musuluncin shi ba to kafin a faɗaka ashe ya riga ya rarraki mabiyan da yawa a ƙarƙashin ƙasa yau da ya zo da wannan injila da matu ya tashi ya musu sai tsalle ya ce to ita ce kuma ta gaskiya duk taku ba daidai take ba sai ana tunanin ya wannan mutumin bari a tashi a hallaka shi kawai sai aka ga wasu mabiya annabi isa sun tashi sun mara mai baya ashe ya yi raraka a ƙarƙashin ƙasa tsawon zaman da yake yi to sai ga shi yanzu an raba mabiya annabi isa waɗannan suna ga paul waɗannan suna ga su barnabas da matthew to yanzu ya za a yi shi matthew sai ya kawo wata aƙida ya ce to in har ana son zaman lafiya wato shi paul ya ce in har ana son zaman lafiya akwai wani sarki wanda bai yadda da aƙida irin taku ba ta cewa allah ɗaya ne kuma bai yadda da aƙida irin tamu ba ta cewa Allah uku ce shi a wurin shi komai Allah ne to sai a kai ƙara wurin shi shi ne sarki Constantine na ƙasar Turkiya ta yanzu a lokacin shi komai Allah ne a wurin shi shi ne sai aka ɗauki wannan ƙara aka kai gare shi da aka ɗauki ƙara aka kai gare shi shi kuma to sai ya ga mai aƙida Allah uku da mai aƙidar Allah ɗaya da shi da yake da aƙidar komai Allah da ya za su fi daidaitawa mai Allah uku don mai uku ƙarawa zai yi kawai wancan ka jayayya ake yi da shi sau da haka sai ce to abin da za a yi yanzu na hukunta cewa kowannen ku zai kawo injilan shi za a tattara za a samu wani katon kwano sai a rufe kun yadda idan gari ya yaye duk injilar da aka gani a sama ita ce ta gaskiya sai suka ce sun yadda suna ganin kamar wani miracle ne zai faru tun da an ce an yadda Allah ne zai ɗauko ya ɗora san cewa kawai an yi musu 419 ba gari na yawa sai aka ga wannan the gospel according to paul ita ce a saman kwano ita ce ta gaskiya kenan don haka ta matthew ba a yadda da ita ba ta barnabe ba a yadda da ita ba ta wane da wane duk aka ce ba a yadda ba sai aka ce a tattara su a ƙona ita ta barnabas din ta fara cin wuta kenan sai wani ya zo fizge ta daga wuta sai aka je ita ce aka zo aka adana ta har yanzu tana nan a duniya da rubutun hannun barnabas da yaren su annabi isa din ba da turanci ba ita ce aka fassara ta da turanci yanzu kake ganin ta all over ga ta nan akan intanet da kasa da gospel according to barnabas za ka iya samunta amma asalin waccan ta barnabas tana nan yanzu a tsakiyar kasar italy a tsakiyar birnin italy an kewaye ta da wani ainihin wato glass haka amma an sanya mishi lantarki yadda ba za ka iya taba shi ba zai shokin ɗinka an sanya wurin barnabas square barnabas square ka rubuta haka akan intanet zai ɗauko maka hoton abin za ka gan shi gaba ɗaya saboda haka wannan ainihin injila ta paul mai tabbatar da aƙida uku ita ce ta dawo ta karbu to barnabas fa sai ya ɗauke matiyu sai suka yi gudun hijira sai aka je aka samu gawarwakin su a daji an kashe su bayan an daddatsa su iya abin da masu ba da labari suka ba da labari aka ce ana zaton wasu 'yan ta'adda ne ko 'yan fashi da makami suka kashe su wannan shine ƙarshen labarin barnabas da paul a cikin da da Matthew a cikin ainihin Bible a cikin littafi mai tsarki to sai ya zama aqidar ainihin wato wannan aqida ta cewa Allah uku ce sai shi wannan ya dawo ya dauki yada ta a cikin ƴaƴan kiristoci to daga wannan lokaci ne sai suka dawo suka yarda da cewa Allah uku ne to amma kuma Allah uku ne a wurin su din sai ya zama akwai sabani Allah uku dawa dawa sai waɗannan su ce Allah Allah ne Isan Allah ne Maryamu Allah ce sai wani ce ba haka ba ne sai a ce yaya ne sai ce Allah Allah ne Isa Allah ne mala'ika Jibrilu ma Allah ne amma gaba su sun yarda da aƙidar sonship gaba su sun yarda da doctrine na trinity sun yarda da aƙidar Allah yana da ɗa sun yarda da aƙidar cewa Allah uku ne daga baya ne aka zo aka samu waɗannan da za ku ga suna yawon yin wa'azi ba su da coci su ne suke kyamar waɗannan aƙidoji ina fata an gane yan jehovah witness wai allah ne shaida su akan cewa su mabiya annabi isa ne don ma'anar jehovah ɗin ke to Allah ne shi da su su mabiyan annabi Isa ne na haka annabi Isa bai yi coci ba su ma ba za su yi coci ba annabi Isa yawon wa'azi yake yi su ma yawon wa'azi suke yi ya kafa kenan a wurin su coci bid'a ce kaza da kaza da kaza ba in ka tambaye su where was the origin of your own text of the Bible ina ne asalin naku Bible din su ma sai su ce daga wancan ne dai riwayar Paul din nan kaga dai an sake shiga matsala shi ne suka dawo 1950s kamar da muke faɗi suka dawo suka dubi King James version wanda kakan sarauniyar Ingila ta yanzu sarki James ya tattara masana suka rubuta suka ɗaga shi suka ce this is bad suka ce wannan ɓarnatacce ne shi ne suka sake ɗagawa suka ce the most dangerous book on earth is the Bible therefore keep it under kit and lock suka ce littafi mafi haɗari a duniya shine Bible zaman ka lafiya ka saka shi cikin akwati ka sa makulli ka kulle amma in ya fito da matsala ta faru to me yasa saboda contradictions da ke ciki saboda confusion da suke ciki saboda controversial statements da ke ciki to duk abin da ya zama akwai confusion a ciki ba zai haifar da ilimi ba a nan fa jama'a kar ku manta ina ta kawo muku dalili ne da yasa ake cewa ba su da ilimi ilimin da ake magana ilimin sanin Allah duk mutumin da sanin Allah ya kai sanin Allah cewa yake Allah ɗaya ne mutumin da ya ruɗe game da Allah fa cewa yake komai Allah ne ko Allah uku ne ko Allah Allah ne Isa Allah ne Maryam Allah ce bala'ika Jibrilu Allah ne ƙarshe sai dawo ya ce shi ma dan Allah ne sai ce kuma ‘ya'yan Allah ne children of God sai ka je wa ɗan shi faɗa are you not a true child of God kai ba ɗan Allah bane na gaskiya amma ina nan da Bible wadda take ta larabci ce wadda fiye da shekara dubu ɗaya da ta wuce aka yi fassararta daga asalin yaren Aramaic yaren annabi Isa zuwa larabci daga nan za ka gane ƙarin abin da ya ƙara nutsa su ko shine ne wajen irin yadda fassarar ta faru a cikin nuska ta larabci za ka ga an sami haza ibnin lillahi haza ibnin lillahi wannan ɗa ne na Allah to akwai bambanci tsakanin ɗa na Allah da ɗan Allah ɗa na Allah ma'ana mabiyin Allah dan Allah in ka kawo ɗan ɗin ita kaɗai to tana bayyana apostrophation ne tana bayyana mallaka ne wato wannan ɗan na Allah ne abinda ake cewa Allah ne haife shi kenan abinda suke cewa kenan don ba ta da mata ba ta da miji ita Maryam to waɗannan aƙidojin nasu jama'a su ne ake nufi da cewa ba su da ilimi ba su san Allah ba shi yasa ɗan ƙaramin ilimi ne zaka zauna kai fa dangane da comparative studies da zaran ka zauna da babban malamin cikin su yanzu nan sai ga ka sanya shi a cikin damuwa muna da wani professor professor ne a cikin harshen turanci ya kwarwa yana rubuce rubuce wata rana sai mu je mu ce mishi ina da tambaya prof tambayar ita ce what is the difference between son of god and god's son menene bambanci tsakanin son of god da kuma god's son saboda ya yi mana darasi akan translation techniques to shine nake son mu bambance tsakanin son of god ɗa na Allah da kuma god's son ɗan Allah sai ta mu ya yahidin to shi ke nan kai sai ki ba ansa professor ne professor fakwa da kenan bayan ga fakwa ne Allah ya kiyaye to jama'ar musulmi dai gaskiyar lamari mutanen nan da ake cewa ba su da ilimi ana nufin ilimin sanin Allah da ilimin sanin littattafan Allah ba su da wannan ilimi su don kaga suna da ilimin engineering pharmacy agriculture environmental sciences da ilimi da ya shafi building da sauransu waɗannan ilmomi ba su ne ake magana ba ana magana ilimin sanin Allah ne ko kun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai malam yake cewa li'anna man alima domin duk wanda ya samu ilimi ya taraka ya bar ilimin nashi istahaqqal ghadaba to ya cancanci ai fushi da shi bi khilafi man lam ya'lam sabanin wanda bai sani ba yaushe za ka yi fushi da shi tunda bai san komai ba wan nasara lamma kanu qasidina shay'an kiristoci yayin da suka nufi wani abu shine sun nufi su bauta wa Allah ne zaka same su suna da son ibada tukuru zaka same su suna da son ibada tukuru to sun nufi su bauta wa Allah lakinnahum la yahtaduna ila tariqihi sai dai kuma sun kasa shirguwa ko sun kasa kaiwa zuwa ga hanya ta ainihin wato Allah din saboda ba su da ilimi me yasa sai malam yace li annahum lam ya'tu al-amra min babihi saboda ba su zo wa al'amarin sanin Allah ta kofar da ya kamata ba wace hanya ce ta kamata a zo sanin Allah ta hanyar ilimi wa huwa ittiba'ul haqq ita ce ainihin bin gaskiya ba su zo ta hanyar da za su bi gaskiya ba gaskiya kuma da za ka iya binta ba sai ka santa sani kuma da zai yi ba sai kana da ilimi shi yasa duk sanda ka zauna cikin jahilci abu ne mai sauki wani ya zo ya wasa da hankalinka to da suka samu kansu a irin wannan halin su kiristoci banno sai suka bata kun ga hatta kiran su christians daga ainihin christian to me yasa suke kiran annabi isa christ crucified wato su sun yadda cewa hakika annabi isa shine aka gicce amma kun ga da muke da ingantaccen ilimi daga Allah a cikin alkur'ani Allah ya ce mana wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba kashe shi yahudawa suka yi ba yahudawa ba shi suka kashe ba ba shi kuma suka zo suna bugun kirji suna cewa inna qatalna almasiha isa ibn maryama rasulullah suka ce masihu dan maryam din nan da ake cewa wai manzon Allah to mun kashe shi shine Allah yake ƙarya ne ba shi sai kashe ba to yanzu wannan yake tabbatar mana da cewa yaushe kuna tare da annabinku a ce an kashe shi amma ba ku sani ba har kuka yarda cewa shi din ne aka kashe a halin ba shi din ba ne to kaga daga nan jahilci ya fara faruwa to sai suka koma suna yadda cewa annabi isa shi ne aka gicciye to sai kaga kirista ya faɗi yana sujuda a kan wannan gicciya da nufin yana bauta wa allah ta hanyar wannan da aka gicciye sai ka gan shi ya rataya a wuyan shi sai ka gani a jikin carbin shi daidai inda ladan da mumin yake na carbin musulunci da suke cewa to shi kuma sai ga ya sa cross to shi ne sai waɗannan yahudawa suka koma suna ce musu christians christians masu bautar crucified one masu bautar gicciyayye a wancan lokacin faɗa suke da juna dan me za ku ce mana masu bautar gicciyayye mu ba shi muke bautawa ba to amma da zamani ya tsawo fa sai suka manta da ilimi shikenan sai suka koma suna tabbatar da haka ne shikenan sai suka yadda har sai da an haifi ya an sa mata kristiyana ko kristi ko kristofa duk wannan maguzanci ne wanda babu shi a cikin addinin almasih cewa kristofa mai bautar cross kristiyana mace mai bautar cross kristi ko makamantan haka amma jahilci ne ya faru to irin wannan jahilcin da ya faru fa shi ne yanzu abin da kiristiyaniti na najeriya yake ɗaukar new dimension shi ne yanzu da abin da kiristocin najeriya sai ga musulmi suna yi su ma sai su ce akwai a addinin su sai su ci gaba da yi misali tafiya aikin hajji misali salloli biyar a wuni a ma'aikatu da makarantu kowa ya san cewa shekara arba'in da ta wuce ko shekara talatin babu inda za ka ji an ce akwai hukumar zuwa aikin hajji na kiristoci babu inda za ka ji an ce wani kirista ya tafi aikin hajji ba za ka ji an rubuta sunan wani kirista a ƙarshe a sa jp ba wai jerusalem pilgrimage wai alhajin jerusalem shi ma ya je kenan babu wannan a cikin kiristocin da ta amma sai al'amarin ya zo shige su a yanzu shikenan har aka zo yanzu ana kafa hukuma ta aikin hajji na kiristoci abin da baka tambaya in sun tafi da ina da ina ne littafin su yace su ziyarta rana kaza da watan kaza ne aka ce su yi kaza da kaza da kaza ya ake yi duk ya littafin da sai da ya bayyana komai idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram ka dhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra Allah yake in kun sauka daga arafa ku tsaya a muzdalifa ku tsaya ku ta ambatan Allah a wannan wurin ku ta ambatan Allah yace wa atimmul hajj wal umrata lillah hajji da umara ku yi su cikakku dan Allah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi idan kun dauki harama sai kuka samu matsala da ta hana ku cika sa aikin hajji sai ku yanka dabba wadda ta sauƙaƙa gare ku waɗannan jirgin su nan a cikin littafin mu jama'a mun fahimci wannan babu wannan a cikin littafin su amma kun ga gwamnatin kasar sun ta biye musu amma kun ga dole inyami yana gwamna a taraba reverend father ne suka je wurin shi cewa sai ya ba su kujeru na zuwa jerusalem yace babu inda aka ce a je aikin hajji jerusalem yace ni ne malaman kuma ƙarya muke yi siyasa ce kawai don mun ga musulmi na yi mu ma muka kirkiro muku so yanzu ku zo in ba ku kwangila ku je ku ci abinci ku sai gidaje ku yi motoci amma magana kujera aikin haji musulmi zan ba don littafin su ne ce a yi jole inyami rabban jole inyami shi ne suka dawo suna zagin shi har suka daina ce mishi rabban jole inyami sai dai suke mishi jole dan masani saboda an ba shi sarautar dan masani wannan duk siyasa su ce na biyu muna zaune a federal secretariat a abuja a lokacin a basu jama'a sai kawai sai muka ga za a yi sallah ta azhar sai suna ga kiristoci suna fitowa sai suka shiga wani ɗaki sai suka taru kafin wani lokaci kawai sai suka fara a wafa za ku actin heaven halar bi bayanin bayakin da aka ce a'a wannan azhar ce ko la'asar ce suke yi wai ma'ana su ma wai musulmi na fita to su ma wai za su fita abin takaici shi ne tun da kake tun daga 1998 din nan har yau da ka je ni reverend father ko bishop ko pastor ko wani priest ya fito ya ce wannan abin da suke bid'a ne ba sun yi shiru saboda ne babu ilimi a cikin addinin nasu to duk inda babu ilimi idan bid'a ta zo sai a marhaban lale haka Allah ya ce wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihi Allah ya ce hatta zama ba mata zama ba miji a ce reverend sister ce reverend father ne paparoma john paul paparoma benedict paparoma wane ne ba shi da mata sai allah ya ce wannan bid'a ce suka kirkiro ni da mu dora musu ba don haka samara auha haqqa ri'ayatiha sai suka kasa kiyayewa to dan asiri ne allah ya musu amma in the silence mode a asirce idan reverend father ya wani zunubi reverend sister in ce zunubi sai su haɗu sai su zina wai zina shine kafarar zunubin shine fama ra'auha haqqa ri'ayatiha sai suka kasa kiyayewa sai suka kasa kiyayewa Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa musulmi dole ne su ji tsoron kirkiro bid'a domin bid'a ta waɗanda ba su da ilimi ce to shi ne sai malam yake cewa ka dai yadda al'amarin yake sun nufi su bauta wa Allah ne amma da yake babu ilimi sai suka ɓace wa kullum min al-yahudi wan nasara dallun maghdubun alaihi amma daga ƙarshe malamin ce ya kamata ka sani kowane ɗaya daga cikin yahudawa da kiristoci matacce ne fa kuma allah ya fushi da shi don kar ka ɗauka min wani rabon gado ne aka yi na mukami ka ce har abada yahudu su ne aka yi fushi da su har abada kiristoci su ne ɓatattu a'a dukkaninsu suna da tarayya a waɗannan abubuwan lakin a khassu ausafin yahudi al-ghadab siffar yahudawa ta musamman ita ce fushin Allah ya tabbata a kansu wa a khassu ausafin nasara abdalal siffar kiristoci ta musamman ita ce bata wa bi hadha ja'at al ahadith wal athar hadisai da fatoyin sahabbai haka suka zo suka nuna ina fata an gane dan haka sai ya fara kwararo hadisan da cewa farawal imamu ahmad an abi ibn hatim qala imamu ahmad ya rawaito hadisi daga wani sahabi mai suna abi dan hatim to ka fara sani da cewa shi abiyu dan hatim din a da kirista ne sai ya musulunta lokacin da ya zo musulunta ma da cross din shi ya zo a wuya don kasancewa wannan cross da suke sawa a yanzu ba wai tun yanzu ne tuntuni suke sawa ya zo daban annabi sallallahu alaihi wasallam zai musulunta da cross din shi sai annabi ya ce mishi me kake da wannan gunkin haka ya kira shi wannan gunki ne kake da shi sai annabi ya ga wannan aya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam haka siddan kun ɗauki malamai da masu ibada daga cikinku kun mai da su alloli kuna bauta musu har annabi isa ma kun ɗauke shi kuna bauta mai sai abi ya ce ma na abuduhum ba ma bauta musu sai manzo Allah ya ce saurara ba sa ce muku kaza halal ne a halin Allah ya haramta kuma ku yarda sai ce gaskiya suna yi ba sa halatta muku haram ko su haramta muku halal yace suna yi sai ce fatilka ibadatuhu wannan ita ce bautar su idan ka karanta John sai ka ga aya ce a cikin littafin su wai aka ce abin da kuka halatta a nan ƙasa to haka yake halattacce ne a wurin ubangiji a sama don haka idan malaman su suka dubi kaza a nan suka ce musu kaza ya halatta to shi kenan a can zama ma wai Allah ya karɓi wannan halaccin ko da ba haka ba ne wani ma'aikacin banki ne zai na bamu dariya kullum ga shi da cross a wuya ga bible a mota to amma yayi wannan yarinya ciki aka je wurin pastor aka ce mishi to yanzu dai wannan ba za a daura maka aure da ita ba kai mai zunubi ne ka je ka tuba tuban da bai ba kenan tun da bai dawo ba sai kuma ya sake tahowa da wata ga ita ita ma amma tana da ciki shikenan sai aka ce to abin da za a yi ya je su zauna in suka haihu to suka tuba sannan sai su ba a daura musu aure to ka dubi irin wannan abu sai su tara mutane a coci sai ga suna yayyafa musu wani ruwa da an yayyafa maka ruwa shikenan sai ka girgiza kai to shikenan wai an kankara zunubanka gobe ma sai ka sake zuwa kai kuma sai ka je a yi yafa maka wannan ruwa sai ka girgiza kai zunubai sun zube kenan wani irin addini ne wannan wani irin addini ne wannan Allah ya kiyaye to adiyu dan hatim yace qala yace ja'at khaylu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawakai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato mahara sojojin manzon Allah ne suka zo fa akhadhu amati sai suka kama yar ubana ko kanwar ubana وناسا suka ɗibi wasu mutane falamma atau bihim ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sufulahu yayin da suka zo da su wurin manzon Allah sai suka jeranta su faqalat sai ita yar ubana sai ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah na al-wafid wanda ya kamata ya zama shine babban mu wanda ya zama shine babban namiji a cikin mu ya gudu yayi nisa wanqata al-walad sannan ga 'ya'ya sun yanke ba mu da ɗa ma'ana abiyu ibn hatim shi ya kamata a ce an kamo a cikin tawagar nan shine shugaban mu kamar a ce shine mai gida shine babba sannan ni kuma na tsufa ba 'ya'ya tattare da ni wa ana abiyun kabira ga ni tsohuwa babba ma dumin hidima ko ma ka rike ni a matsayin baiwa ba zan iya yin komai ba ba a kamo ni da 'ya'ya ƙanana ba sannan kuma babu wasu waɗanda suke maza ne samari ni kuma ba zan iya wata hidima ba fa minna alayya manna Allahu alayka kai min alfarma ka sake ni kai ma Allah ya maka alfarma ya manzon Allah roƙon arziki take an kama ta qala sai manzon Allah yace man yafiduki wane ne babbadin a cikin gidanku wane ne babban saurayi qala sai tace adu ibn hatim adu dan hatim shine babban saurayi maji karfi qala sai manzon Allah yace allazi farra min Allah wa rasulihi wannan da ya gudu daga Allah da manzon Allah ma'ana wannan da ya ji an kawo farmaki ya gudu za a kai shi da Allah da manzon Allah ya gudu qalat sai ta ce famanna alayya sai manzon Allah ya min alfarma ya ba da doka a sake ni da na koma gida falamma raja'a yayin da ainihin wato shi wannan adiyu da ya gudu sai ya dawo wa rajulun ila zambi ya zo da wani mutum amma kuma a gefen shi ترى أنه علي أنا جميت سيدنا علي قال سليه حملانا sai ainihin shi aliyu dan hatim ya ce wa wannan tsohuwa sai ki tambayi aliyu ya baki abin da zai ɗauke ki fasa altu sai na tambayi aliyu fa'amara laha sai aliyu ya bayar da umarnin cewa a bata abin hawa wanda zai kai ta ainihin gida qala fa'atatni faqalat abin ya ce sai ta zo ruwa sai ta ce laqad fa'ala fa'alata ma kana abuka ya fa'aluha ce to wannan mutum ya aikata wani alheri wanda ubanka da kanshi bai taba aikatawa ba tana gaya wa abiyu dan hatim ne abin da ya sa uban abu ne mutumin shahararre duk wanda ya karanta tarihin larabawa adam ya ji tarihin wani mutum da ake kira hatim ta'i mutum ne mai kyauta mai alheri mai alfarma to yau sai aka kai ta wurin annabi kuma sai ta ga alfarmar da ba ta taɓa ganin kaninta ya yi ba shi ne lokacin da abu ya dawo sai ta ce to wannan mutum da aka kai mu wurin shi ya yi mana alfarma da alheri wadda har ubanka bai taɓa yin irinta ba fa innahu qad atahu fulanun fa asaba minhu wa atahu fulanun fa asaba minhu domin wani ya je wurin shi kuma ya biya mai bukata wani ma ya je ya biya mishi bukata fa ataituhu ni kuma na je fa idza indahum ra'a wa subyan wa ausabu na je na same shi ga wata mace ko yara ƙanana an haɗo ko kuma yaro ƙwaya ɗaya وذكر قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم har shi ma abiyu da ya faɗi irin yadda kusancin su yake da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala yace fa arafat wannan dattijiyar ubana sai ta san cewa annahu laysa bi maliki kisra ba sarki ne irin kisra ba wala kaisar ba sarki ne irin kaisar ba ba sarakuna ne na gargajiya ba ba kuma masu mulkin kama karya ba ne wato da ta je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama tana zaune wurin annabi an kai ta din nan wane ya da bukata a mai wane ya da bukata a mai ga wata mata ma da yara ko da yaro duk aka biya musu bukata ko kun fahimta to shi ne sai ta san cewa wannan mutum ba sarki ne mai kama karya irin su kisra da kaisar ba faƙala to anan ne sai ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya abi wato hadisin yana da tsawo shi yasa zaka ji wasu gaɓoɓi ba a ƙara fasu ba sai ka ji an shiga wani wuri in ka karanta ahmad shakir a ƙasa ya ce al'imamu ahmad ya rawaito shi da tsawon shi gaba ɗaya hadisin ya fi haka tsawo nan yana kawo shi da takaitacciyar riwaya ne sai annabi ya ce ya kai adiyu ma afraka ko an yuqala ما أفرك ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله ميسا كتجدي أن يقال لا إله إلا الله كنا صورا أتي لا إله إلا الله مشيني كجدي فهل من إله إلا الله أكون أبن بوتاني عند الله با قال فيتي ما أفرك أن يقال هكذا ما أفرك إيه أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل يلزمن كان gudun a ce Allahu akbar ne akwai abin da yake girman Allah ne kala abu yace da naji haka fa aslamtu sai na musulunta fara'aitu wajhahu ko istabshara sai daga fuskar manzon Allah tana haske tana sheki sallallahu alaihi wa sallam wa in qala yace har dai aka kai inda annabi yace al-maghdubu alaihim al-yahudu kun ji makasudin kawo hadisi al-maghdubu alaihim al-yahudu yahudawa su ne Allah ya fushi da su wa inna dallina an-nasara fatattu kuma su ne nasara malam yace wa rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ma rawaito wannan hadisi wa qala hasan gharib yace wannan hadisi kyakkyawa ne to idan ka fahimci wannan maganar da kyau kamar da nace ma hadisin nan yana da tsawo don haka ka wasu maganganun sai an ɗauko sai ka ji kafin a kai ƙarshen su an yanke ina fata an gane domin makasudin da yake so ya kai shine al-maghdubu alaihim al-yahud ko wa inna dhalina nasara abinda ake so a ji a hadisin shine fassarar da ibnu kafir ya tabbatar cewa maghdubu alaihim su ne ainihin yahudawa sannan an-nasara su ne ad-dhalin gashi nan a ƙasa yace sai ka iya duba za ka iya duba littafin al-muslim na al-imam ahmad a mujalladi na hudu shafi na 378 zuwa 379 a cikin sunan tirmidhi kuma a mujalladi na hudu shafi na 67 imam ahmad ya rawaito shi a wani wurin ma kafin nan a mujalladi na hudu shafi na 257 ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بوادي القرى الإمام عبد الرزاق يا رويت دغور عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق يتي wani wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya gaya mai wannan labari to anan kaga an yi ibhami kenan wani wanda ya ji to malaman hadisi na karɓar irin wannan saboda wanda ba a faɗi sunan shi ɗin ba sahabi ne sahabbai kuma dukkan su adilai ne yace shi wannan sahabi ya ji manzon Allah wa huwa biwadil qura yana wani wuri da ake kira wadil qura ala farafihi yana kan dokin shi wa sa'alahu rajulun min banil qaum wani mutum daga cikin ƴaƴan da ake ko kabila da ake kira banil qaum ƴaƴan makera alqaum makera kenan ko ko makeri to wannan mutum ya tambaya faqala yace ya rasulullah man haula'i suwani ne waɗannan da ake cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin suwani ne waɗannan qala sai annabi yace al maghdubi alaihim al maghdubi alaihim kake tambaya wa ashara ila al yahud sai manzo Allah ya nuni zuwa ga yahudawa ishara zuwa ga ana kusa da su kenan ko kuma wani gida wanda yake gidan yahudawa ne ko wani wurin ibadarsu sai annabi ya nuna zuwa gare su yaddalluna humun nasara yace addalluna kuma nasara kenan kiristoci kaga wannan hadisi ne yana tabbatar da cewa annabi ya fassara al-maghdubu alaihi sunu yahudu addalluna kuma an-nasara wa qad huwa mursalan yace duk da ita wannan hadisi an ruwaito shi ba tare da an ambaci sahabin ko an yi ishara ba لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم a cikin wannan riwayar ma ba a ambaci cewa daga wani wanda ya ji daga manzon Allah ba to fa'idar waccan riwayar ita ce ne wasulu da tewa ainihin ittifali da kai na mursal din an fahimta wa kaza qala ibn abbas to ka bi fassara daga annabi yanzu ka gamsu ko hadisai sun inganta annabi ya fassara wala dalli nasara المغضوب عليه yahudawa to daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai su ne suka amintu da wannan fassara malam yake cewa wa kadhalika qala ibn abbas haka ibn abbas na yi fadi an fahimta wa rabi'u ibn anas da rabi'u dan anas tabi'i wa abdurrahman ibn zaid ibn aslam da abdurrahman dan zaid dan aslam tabi'i wa ghayru wahidin da ma dai malamai da yawa ba guda ɗaya ba wa qala ibn abi hatim abdurrahman dan abi hatim razi yace wala a'lamu bayna al-mufassirin fi hadha ikhtilaf ban san wani sabani ma tsakanin malaman tafsiri dangane da fassara abdalluna da yahudu ba abdalluna nasara al-maghdub alaihim yahudu yace ban san wani sabani ba malamai sun haɗu a iya sani na jama'a kun fahimci wannan malam ya ce to wa shahidu ma qalahu haula'il a'imma ba wata aya wadda za ta shaidar maganganun nan da manyan manyan limaman nan suka faɗi tun daga kan annabi har malaman sahabbai da tabi'ai min anna al-yahuda maghdubun alaihim cewa waɗanda Allah ya fushi da su su ne yahudu wan nasara ad-dallin su kuma nasara su ne batattu al-hadith al-mutaqaddim yace hadisin da ya gabata shaida ne akan haka an fahimta kun ga wannan hadisin zai shaida maganganu waɗannan limaman sahabbai da tabi'ai kenan qauluhu ta'ala fi khitabihi ma'a bani isra'ila maganar da Allah madaukakin sarki ya faɗi a lokacin da yake zance da tare da bani isra'ila fi suratul baqara a cikin suratul baqara wannan ayoyin ko waɗannan ayoyin da za a kawo jama'a su ma za su shaidar gaskiyar maganar da waɗannan limaman suka faɗi da Allah yake cewa bi isa mashtarau bihi anfusahum Allah wadaran cinikin da Yahudawa suka yi wa kansu an yakfuru bima anzalallahu da suka kafirce wa abin da Allah ya saukar baghyan saboda kiyayya baghyan an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wai suna kiyayya dan ne Allah zai saukarwa wani bawa nashi abin da ya so daga cikin bayin shi don me zai saukar mai da wata falala tashi yanzu wannan aya tana shaida akan cewa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kiyayya ne a halin Allah ya so shi sun ki shi akan me akan falala da Allah ya saukar mishi shi yasa malamai in ka karanta raddul azhan na babban malami abubakar mahamudu bin yake cewa duk wanda yake hassada dangane da abin da ya shafi ilimi to yana da ainihin tunani ko ɗabi'a irin ta Yahudawa wanda kuma duk yake bautar Allah ba tare da ilimi ba shi kuma yana da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na nasara to kiyayya ce ta sa don me Allah zai wa yana falalar shi me hassada abin da yake faɗi kenan bilisanul hal ko da bai faɗi da baki ba kan ya yana hassada Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi mulki Allah ya bashi zuriya Allah ya mai baiwa kaza wannan abin bagayi ne kiyayya kake don me Allah zai kaza na haka sai zama a ƙarshe wannan matsala ba ta koma tsakaninka da Allah kenan Allah ya kiyaye shi ne sai yake cewa fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin dan haka sai yahudawa suka wayi gari da fushin Allah a bisa wani jikakke ko tsimamman fushi wanda dama Allah yana da shi a kansu dama can Allah yana jin haushin shi saboda ne sun taɓa bautar ɗan maraƙi Allah yana jin haushin su sun taɓa bautar ɗan maraƙi tun a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi musa ya yi tafiya karɓo saƙo a wurin allah sai aka samu wani shaɗani mai suna ashabi ku daina cewa musa ashabi babu musa ashabi wannan shirme ne na yan takifan tafsiri ba sunan shi musa ba sunan shi ashabi musa annabi kenan amma shirme ne a ce musa annabi da kuma musa ashabi a babu musa ashabi sunan shi ashabi wannan ashabi sai ya ba su shawara ya ce su tattaro gwalagwalansu da zinaren da suke da shi sai ya je ya narka sai ya zo sai ya yi ɗan maraƙi to sai ya yi wa ɗan maraƙin inji a cikin shi amma ɗan maraƙin baya motsi baya kuka sai in an taɓa shi sai ya mishi ainihin batun da yake taɓa shi da zaran an taɓa sai ɗan maraƙin lahu yaro sai ya rinka kuka kala sai ce haza ilahuku wa ilahu musa fanasiya wannan shine abin bautar ku shine abin annabi abin bautar annabi Isa amma kun ga ya manta eh eh abin bautar annabi Isa annabi Musa shikenan sai ce amma Musa ya manta ya tafi neman Allah a wani wuri to da ya gamsar da su shi philosopher ne ya kawo musu abin ne from the philosophical point of view ai wannan shine Allah ba ku gani gashi kaza kaza shikenan sai suka ce to yanzu ya ba a yi a lokacin ba a riga an zo da doka ba don haka dama annabi musa ya kwato su ne daga fir'auna to ana nan zaune an raba su daga bautar fir'auna da zaluncin fir'auna za a kai su zuwa ga bautar allah to amma ana zaune ana jiran annabi musa ya kawo saƙo to shi kuma sai gaggautu shi ne sai zo musu wannan dan maraƙi to kun ga ba su taɓa ganin yadda ake bauta ba don haka sai suka ce to yanzu ya ake alagafa tashe shi sai ce to yadda ake kewayewa ake yi ana zikirori ana rawa haka to sai aka samu wani ya iya kiɗan mandiri sai ce to kai ka rinka kaɗawa shi ne yana kaɗa musu suna yi suna yi suna yi to idan zikiri ya zikiri sai akai tawajudi to wani da ya tsalle sai ya buga ɗan maraƙi to dama kaga tangaran mutum da dagwal akai sai ya fashe haka ƙur'ani ya faɗi walamma su fita fi aidihim wara'au annahum dallu yayin da ya fada a hannunsu suka tabbatar sun bata sai suka dawo suna kuka kuma suna cewa to in fa Allah bai ji kanmu ba to mun kade to in ka karanta tafsirin Imam Jamal mai suna Hashiyatul Allamah Jamal yace to asalin kada manjuri kenan samiri shi ne shehin farko da ya fara kawo mandiri ya sa sun fara kadawa ka je ka karanta tafsirin hashiyatul jamal shi ya kawo wannan karatu shi ya kawo wannan tarihi fiye da shekara ɗari biyu da ta gabata ya rubuta wannan hashiya to idan kun fahimci wannan jama'a kaga wannan samiri ya batar da su to Allah ya fushi da su akan wannan abu to sa'an nan sun je sun dinka gaya wa annabi Musa wasu baƙaƙen maganganu lokacin da suka bauta gunki annabi Musa ya dawo aka yi musu fada aka yi kwaba aka ce to yanzu a samu dattawa masu hankali da kan gado za a tafi wurin Allah a tuba annabi Musa ya ɗebe su aka tafi dutsen tsoro fili da aka tafi dutsen tsoro ana zuwa sai annabi Musa ya fara magana da Allah to da ya fara magana da Allah sai suka ce a Musa eh wa muke ji kana magana da shi ne ya ce Allah sai suka ce to Allah kenan muke bi eh to arina Allah jaharatan a nuna mana Allah mu ganshi mu magana da shi amma ban na son ku gane waɗannan masu kan gado ne aka ɗibo an bar wawayen wai dan karfi irin wannan amma ka ji wawayen ne a masu kan gado ne suka zo suna wannan wauta arina Allah jahara a nuna mana Allah mu ganshi gaba da gaba to anan Allah madaukakin sarki ya buje su suka mutu gaba daya haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai daga baya Allah ya ji tausayin su aka fara tayar da annabi Musa ya zo yana roƙon Allah ya Allah na kwaso dattawan su 70 na taho wurinka in koma in ce musu sun mutu ai wannan jawabi yana da nauyi Allah ka taimake ni ka raya su shine aka raya su da aka raya su aka ce to shikenan dama asali annabi Musa ya zo karɓar doka ne aka zo aka samu ga abin da kuka yi annabi Musa ya karbi doka ya je saboda ɓacin ran ana bautar dan maraki ya yi rigi da alluna alluna suka karere to yanzu ga doka sabuwa ku karba sai suka ce a to gaskiya a karanta mu ji idan za mu iya to mu karba tun ana in ba za mu iya ba kan mu alƙawari mu je ba za su karba ba suka ce ba za su karba ba sai an karanta sai aka ɗago wannan dutse aka danne shi za a ɗora musu za ka ce ku karba inda haka ba a turmushe ku shine sai suka karba waɗannan bani isra'ila kenan aka sake wani sabon gudu da su da annabi musa alaihi salatu wassalam aka sake tafiya allah yake to aje a jihadi da aka je da suka ga mutanen garin tika tika ne sai suka ce a'a ba za ta faɗi ba yau shi ba mu je mu yaƙi mutane irin waɗannan fadkhula anta wa rabbuka wa qatila inna hahuna qa'idun da kai da Allah naka ku je ni muna nan ku je ku yi yakin ni ba za mu je ba waɗannan su ne banu Isra'ila waɗannan su ne Yahudawa to kun ji irin munanan ayyukansu in ka je dangane da munanan maganganu fa su ne masu cewa inna Allah faqirun wa nahnu aghniya saboda Allah ya ce ya ne zai taimaka wa Allah da rance man zallabi yuqridu Allah qardan hasana ya zai bai wa Allah kyakkyawan rance sai suka ce ab ya ashe na Allah talaka ne tun da yake cin bashi inna Allah faqirun wa nahnu aghniya haka suka ce aka taho suka ce Allah madaukakin sarki ne wace ne yadullahi mazlula hannun Allah a matsayi ki Allah akwai mako wannan duk su ne yahudawa kun ji irin maganganunsu kun ji irin ayyukansu to suna cikin fushin Allah saboda waɗannan munanan ayyuka ko to ana nan kuma sai Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ƙarya ne ba za su duba su jabiru da su mu'azu ibn jabal suke bin su suna ce musu ku ji tsoron Allah ku kuke ce mana annabi zai zo ƙarshen duniya za ku haɗa kai da shi za ku yaƙe mu kuna ce mana arnan banza arnan yofi yanzu kuma wannan annabi ne zo wanda a wurin ku muka fara ji kuma ku karyata sai suka ce eh sun ki saboda Allah ya saba musu alkawari to wannan sun ki din shine Allah yake abbara mana yake bayyana mana anan cewa bayan an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wai suna kiyayya da Allah dan menene Allah zai saukar wa wani bawa nashi falalar shi da yaso sai Allah yake faba'u bi ghadabin ala ghadabin sai suka wayi gari a cikin fushin Allah dama kuma akwai wani fushin da Allah ke jin haushinsu to duk wanda ya kai wannan matsayin kafiri ne sai Allah ya ce walil kafirina azabun muhim kafiri yana da azaba ta wulakanci ta iya ruwa ka ce a ya ai duk azaba wulakanci ce a a akwai azabar da take akwai wulakanci a ciki akwai wadda take akwai mutuntawa idan ka kai ka gaban alkali na takkata kawo ƙararka ka in alkali ya so a wulaƙanta ka sai a je a nemo yan jaridu maka nemo yan jaridu sai a zo a tsaye da kai a gaban alkali ga ka ga matarka idan ya tabbata baka da gaskiya sai alkali ya sa dan wanka ya tashi kifa maka mari sai a ce a ɗibo ruwan sanyi a zuba maka aka a gaban jama'a yan jaridu da jakan magori da ƙwaryar tsira duk su ɗauka su je su yaɗa wa jama'a ko kun fahimta an yi maka azaba ko ba a maka ba an yi amma a wulaƙanci to amma in alƙali ya saka ka a cikin can ba da kai da matar ya gane baka da gaskiya sai ya gargaɗe ka ya gargaɗe ka ƙarshe sai ce ya saki matar ta tashi ta tafi ta kai ma ka tashi ka tafi an yi maka azaba ko ba a yi maka ba an yi maka amma babu wulaƙanci to azabar lahira akwai wulaƙanci a cikinta akwai wulaƙanci daga cikin wulaƙancin da Allah zai wa kafirai shi ne aka tashi kai su wutar jahannama kafafuwansu za a rike sai a ja su a bisa fuskokinsu kiririn sai a kai su wutar jahannama daga cikin azabar wulakanci da Allah zai wa malamai a cikin wuta waɗanda ba sa aiki da karatun shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana gani sai a ji cikin malami ya yi bindiga a cikin wuta fas don ya ja hankali sai a kama shi sai a jawo shi uwar hanjin tana jan ƙasa ana jan shi a cikin wuta ba ya mutu ba fa baran shi don ba a mutuwa a cikin jahannama sai a rinka kewayawa da shi sai an kewaya jama'ar da suka san shi ya yi musu wa'azi shi bai aiki da wa'azin ba su ma ba su aiki da wa'azin ba don haka da shi da su duk sun bayi gari a wuta sai ce mishi malam ba kai ne kake hana kaza ba sai ce gaskiya ne ina hana ku amma ni ma ina koma ina yi to sai a ta kewayawa da shi wutar jahannama yanzu kun ga akwai azaba ko babu a jahannama akwai to wannan kuma fa ƙarin wulaƙanci ne to shine Allah yake cewa walil kafirina azabun muhim kafirai suna da azaba a cikin wuta azaba ta wulakanci wannan ita ce aya ta 90 a cikin suratul baqara wa qala fil ma'ida a cikin suratul ma'ida Allah yake cewa qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah jama'a kun ji irin azabar da za a yi wa kafirai a lahira ko to sai Allah ya ce kuna son in ba ku labarin wanda zai fi samun mummunan sakamako a wurin Allah kuna son ku ji wanda zai fi kowa shan azaba da mummunan sakamako a wurin Allah man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine wa albarka wa ghadiba alaihi Allah ya fushi da shi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir sannan daga cikin su a tarihi aka taba samu wasu Allah ya mai da su gurai wasu Allah ya mai da su alabai wa abada tagut sannan ya koma yana bautar tagutu to irin wannan fa ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil irin waɗannan su suka fi kowa mummunan matsayi su ne kuma suka bata daga hanyar da take daidai idan ka dubi waɗannan bayanan da aka yi dalla dalla tun daga inda yake man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine wa albarka وغضب عليه الله يفشي دشي وجعل منهم القردة daga cikin su Allah ya maida wasu gurai wal khanazir da kuma alabai to waɗannan ba kowa bane su ne yahudawa yahudawa daga cikin su ne aka samu Allah ya fara tsinewa albarka yace mu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisan dawud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه Allah ya sa annabi Dawud ya tsine musu tun farkon duniya ƙarshen duniya kuma annabi Isa ya tsine musu me ya ga irin wannan tsinuwa a bisa harshen annabawa sai Allah ya ce saboda yawan saɓansu da kuma yawan ta'addancin su su Yahudawa in suka fara saɓan Allah to wa'azi baya sawa su bane sai su ce ai tun da sun riga sun fara ai an makara ba dai kafin su fara ne to za su ji wa'azi amma sun fara eh to gaskiya wa'azi ba zai amfani ba to daga cikin jarabawa da Allah ya musu sai ya ainihin sa ya samu wani gari na Yahudawa masunta ne da ke rayuwa a bakin kogi sai ce musu haramun ne su yi su a ranar asabar to ranar asabar din kuma sai Allah ya jarabce su kamar da ayoyin suratul araf suka bayyana ranar asabar din sai kifayen su zo kifayen su zai su tullu a kan ruwa ranar da ba a sabar ba lahad litinin talata laraba alhamis juma'a kuma sai kiwo haye su bata kaje kai ta jefa ta maka kifa yana ci baka kama ko kwaya ɗaya ba ka wuni da yarfin ka dawo haka su kana tsaki ka wuni kana jefa faɗa su cinye tanar baka samu ran asabar da aka hana kuma shi kenan sai wani daga cikin su sai ya je sai ya haƙa rami da ya haƙa rami sai canal sai ya yi ɗan rami haka zur daga wannan teku zuwa ainihin inda wancan rami yake sai je sai kaɗo kifaye sai turo su su biyo ta nan idan suka taru sai doɗe shi kenan idan dare yayi asabar ta kare dare ya shiga to daren lahadi sai zai kwaso abin shi turan nan an daɗe ba a ji ƙanshin kifi ba kasan kifin ana so shi a makwabta duk gari sai a je sai aka ji ƙanshin kifi sai aka zo a wani ina ka samu kifi sai ce ai wata hikima ne tun da dai ba kyau ranar asabar shi ne kun ji abin ne sai suka ce a shagewa ne ba haka ake cewa ba shagewa ne a kaiwa da ka iya to duk sai suka ɗauki yin haka idan suka fara yin haka sai malamai suka fara cewa a'a ku bari ku bari sai suka ce a ai malamai kun makara ai tun da mun riga mun fara yau ai kuma ba damar bari shi ne kanu la ya tana hauna an mun kai ba in suka fara banna ba za su bari ba sai kuma malaman sai suka ce to ya ba a in kana rayuwa garin birai kai na sai ka dauko wutsiya ka sa wa kanka to shi ke nan ma dai bari mu ci gaba Allah da ya gani mun yi muku wa'azi malaman na sai suka ci gaba ka karanta hadisin sahihu muslim cikin riyadus salihin annabi ya ce da malaman suka yi musu wa'azi suka yi musu wa'azi suka ci su bari su ma sai suka dawo suna yi a zauna tare da su a ci a sha a ci gaba da harka mun taɓa malaman a ce a ya alga mata malam ya kai ba ya ce tun da kun ci bari ya ba mu sai suka haɗe to da azaba ta yi gaba ɗayan garin shi ne sai Allah ya juya wasu suka zama birai wasu suka zama aladai to sahabbai ba su san wannan karatu ba ba su san wannan tarihi ba yahudawa sun yi musu ingilanci akan kaza akan kaza na addini to wanda wannan aya ta sauka suka biye to ashe cikin ku kakannin ku wasu sun taba zama birai madalla to da masu haɓar musuluncinsu matasa ne matasa kuma yanzu ne za su iya waka sai suka fara kewaye madina suna waka suna tafi suna ala la'anatullahi alal yahudi innal yahuda ikhwatul qurudi Allah ya tsire ya huda a ce dangin birai ne ma ai mun ji tarihi shi ke sai kun fahimta gama to haka wannan tarihin da yanzu yahuda mutane ne waɗanda suna da munanan ayyuka a rayuwarsu tarihinsu kuma ba da kyau wa qala sannan wani wuri Allah yake lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisan dawud wa isa ibn maryam wannan aya ita ce mu karanto ta Allah ya taɓa tsinewa Yahudawa a bisa harshen annabi Dawuda da annabi Isa ɗan Maryam abin da yasa hatta annabi Dawuda ba su yarda annabi ba ne yanzu suka ce sarkin gargajiya ne tsohon soja ne kuma ya samu sarauta annabi Isa kuma suka ce a ayo ne suka ce ɗan gini ne ba ɗan halal ba ne ba su da ladabi ga annabawa fa ba wani annabi da suka yarda da shi yarda a matsayin ɗan aikin Allah sai annabi Musa to amma shi ma annabi musan kajiyar da suke yi da suka yi kisan kai annabi musa ya zo suka ce to yanzu suna neman fatawa ya za a yi sai ce inna allah ya amurkum an tazbahu baqara allah ya ce sai ku yanka saniya madadin ku je ku yanka saniya sai suka ce a tattakhidhu na hujja wa abin shugantaka ne kuma kai mu ce maka muna neman fatawa kuma ka ce a yanka saniya ina ruwan mu da saniya sai ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin Allah ya tsare ni daga zama daga cikin wawaye an wawaye ne ke izgilanci ina ne ne ko izgilanci Allah ne yace sai suka ce to ni wace irin saniya suka fara kakulewa Allah yana tsaurana musu Allah annabi Musa yana cewa uku ku yanka saniya suna cewa su sai an faɗa musu to daga ƙarshe sai suka ce innal bakara tashabaha alaina shanin ne bi sun rikice mana a garin nan ba mu san wace ake nufi ba to sai Allah yake da ke sai suka dan dawo cikin titin sai suka ce wa inna in sha Allahu la muhtaduna wallahi shirya muke so kuma in Allah ya so zamu bi abin da Allah ya ce to shi kenan sai aka faɗi wata saniya sai zama saniyar kamar da malamai suka ce ya ɗaya ce duk garin ta wani maraya kuma kaga Allah ya kawo arziki maraya yaje aka yi shawara da shi da uwanshi da sauran dangi to wannan saniya da Allah ya faɗi to nawa ba ku saya ce a yi wannan zani ya bata yanke dubu hamsin ba a ce to kuje ku samu irin ta inda dubu hamsin ce kuje sai kun kawo miliyan ɗari biyar wannan samun miliyan ɗari biyar da ƙyar suka je suka ta neman taimako duk suka talauce aka zo aka tara aka ba maraya kuɗi ka shi hanya arziki ta buɗe mishi to gobe ma an ce ku yanka samu ya sa ce wace iri ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka to shine Allah maraukakin sarki ke cewa zalika bima asal saban Allah su ne yayi yawa yahudawa saban Allah su yayi yawa wa kanu ya atadu sannan in ta'addani yahudawa in ta'addani yahudawa su ne ke kashe mutane ba yahudu ne ya fara kirkiro biological anthrax ba yahudu ne ya fara kirkiro biological weapons makaman kare dangi waɗanda ba su kashe mutane gaba ɗaya ba yahudu ne ya kirkiro hoda hoda ce za a fesa ta a garin nan kamar sheltox amma sai ta kashe duk mutanen garin sannan nan da shekara ɗari duk da za a haifa a garin sai an haife shi da nakasa da yahudu ne ya shiga laboratory ya kirkiro wannan su duk inda alheri yake to ba za ka ji su ba amma duk inda ta'addanci yake to za ka ji su shine Allah yake zalika bima asau karka ce to me zafi Allah ya tsine wa kabila guda al'umma guda aka ce saban Allah su yayi yawa ba ta'addanci kani la yatanahuna an munkarin fa'aluhu duk wata barna da suka fara to ba sa barinta kamar yadda muka faɗi sai su ce to ai sun riga sun fara a ce to ku tuba mu ce a ayo sun riga sun fara su tun da sun fara gaskiya ba za su ji ba kar ma a bata lokaci Allah ya ce labi isa ma kanu ya fa'aluna Allah ya baro da aiki irin da Yahudawa tsiniya gaba tsiniya baya Allah ya fara ayar da cewa lu'inan lazina kafaru an tsine wa kafiran bani Isra'ila to Allah yana da adalci a wajen magana Allah bai ce an tsine wa bani Isra'ila ba ba musulmi daga cikin su sun ce yaya annabi Musa bani Isra'ila ne annabi Dawud bani Isra'ila ne annabi Sulaiman bani Isra'ila ne annabi Haruna bani Isra'ila ne annabi Yusuf bani Isra'ila ne ko kun fahimta dan haka kai ma ka tashi duniyar babu laifi ka keɓance kafirai daga cikin su har yanzu duk da duniya ta yi tsauri amma ana samun bani Isra'ila waɗanda suke musulunta a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su juwairiya da bahaushe ke cewa zuwaira bani isra'ila ce safiya bani isra'ila ce a cikin akwai bani isra'ila ina fata an gane abdullahi ibn salamu bani isra'ila ne shi ne har lokacin da ya musulunta ya ce to sai da ya rasulallah inna yahuda qaumun buhut dangin yahudawa masharranta ne manzo Allah yake kamar yaya yace wallahi idan suka san na musulunta za su je su min sharri wanda ba za ka gani da daraja ba har abada ashe duk wanda yake da sharri irin wannan jama'a yanzu in wani na wani to mutumin kirki ne in ya bar ni kuma ya zama lalatacce to wannan yahuda aka san su da haka sai ce to yanzu ya kake so a yi sai ce ya manzan Allah ka aika yahudawa su su kafin su zo ni kuma zan shiga